الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar juma'a ce da ta daidai da sha bakwai ga watan jumadal ula hijira na da shekara 1434 daidai da 29 ga watan march shekara ta 2013 wannan shine kasar na 35 daga cikin jeren gekara ta takan littafin tadwinus sunna wallafar profesa muhammad ibn matar az-zahrani allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba a manta ba muna albabu sani babi na biyu na wannan littafi wanda yake dauke da tadwinu sunna fil qarnaini al-awwali was-sani al-hijrayaini tarihin rubutun sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a karnuka guda biyu wato zamani guda biyu na al'ummomi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sahabbai da tabi'ai wato karnin farko da karni na biyu na hijira mun yi karatuttuka waɗanda ainihin a cikinsu suka bayyana mana irin yadda rubutun sunna ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa an rubuta sunna a zamanin annabi kuma da umarnin annabi kuma an rinka rubuta ta a gaban shi da kuma bayan idan shi sannan muka sake karantawa cewa an rubuta sunna a zamanin sahabbai kuma an yada ta to sai dai rubutun sunna da yada ta a zamanin tabi'ai to shine ainihin abin da ya fi kowanne yawa kuma ya fi haɓaka to daga cikin tabi'an akwai wasu zakakuran tabi'ai guda biyu ɗaya sarki ne malami ne kuma mai kuɗi ne shine umaru ɗan abdulaziz ɗaya malami ne ya amfani da ilimin shi ya haɗa kai da wannan sarki suka yi aikin tattara sunna tattara sunna ala a Allah wato a bisa tsari na ƙarfin hukuma ko amfani da ƙarfin hukuma domin za a rubuta ne littafi sai a aika a ce mai martaba sarki kaza shi ya aiko wa mutanen gari kaza littafi kaza kuma ya ce a karantar da su so me kake tunani irin wannan yasa yana daga cikin shirme ahalus sunna sai su ba ruwansu da mulki yana daga cikin shirme yana daga cikin kuskure sai dai wace hanya ahalin suna za su bi su samu mulki ita ce za a dubi hanyar da ta daidai da shari'a amma ahalin suna ba sa cewa ba ruwansu da mulki ahalin suna ba sa cewa ba sa son kuɗi ahalin suna ba sa cewa ba sa son mukami bambanci kawai waɗannan abubuwan an samu 'yan duniya sun mamaye su ne to sai ahalin suna gaba ɗaya sai suka bi cikin hayaniyar duniya cewa duk wanda aka gani da kuɗi to ɗan duniya ne duk wanda yake da mulki ko mukami to dan duniya ne an manta cewa duk waɗannan abubuwa ne waɗanda Allah ya taɓa mallaka wasu annabawa kuma sun yi addini da su kuma sun haɓaka addini da su amma sai aka saka wa mutane mummunan tunani aka fassara musu zuhudu a mummunar fassara cewa zuhudu shine baka da kuɗi baka da gida baka da mota baka cin abinci baka komai ka zauna gefe guda don haka ana nan har sai addinin ya mutu waɗannan abubuwan suna buƙatar lallai a tsaya a yi musu kyakkyawan dube kyakkyawan waiwaye domin bari ku ji da haka alal mustawa al'alamiyya kafirai suka bi suka turmushe musulunci haka idan ka dawo ka dubi ɗaiɗaikun ɓangarorin musulmi da haka bi aka bi aka daddana musulmi a wurare da dama musulmi za ka je ka same su a kasuwa kaza su suke da rauni a ma'aikata kaza su suke da rauni a wuri kaza su suke da rauni wallahi duk wanda yake da raunin mulki sai ya yi raunin addini duk wanda yake da raunin kuɗi sai ya yi raunin yada da awashi duk wanda yake da raunin ilimi sai ya samu raunin yada manufar shi ku kiyaye wannan magana na haka ahlus sunna ku nemi kuɗi ku nemi mulki ku nemi mukami ku nemi ilimi amma ku yi amfani da su ku yada addini abin da ba a fahimta ba kenan wai kawai sai ake ganin duk wanda ya nemi kuɗi to kawai duniya ce duk wanda ya nemi mulki kawai duniya ce duk wanda ya nemi ilimi kawai duniya ce wallahi al'azimi mummunan tunani ne jama'a yau da a ce manya-manyan professors na cikin abu da dan fodiyo university da university maiduguri da ibadan da lagos da ahalis sunna ne masu bin aqidar salaf ko gaba ɗayan wannan manhajin za a yi ta yada da kuma sai jami'o'in sun fi zama vibrant da sai sun fi ƙarfi sai sun fi kwarjini saboda da'awa ta ahli sunna salafiyun ita ce da'awar da take tana tafe ne akan manufa kuma ba za a cutar da kowa ba ba za a hana ɗan ɗariƙa ba za a hana ɗan kaza ba za a hana kirista ba amma a ce yau profesawa ne sai ka dube shi profesa ne ga ilimin boko ga mukami ga kuɗi ga matsayi ga in yana magana za a saurare shi amma da yake ba ahlus sunna bane ba salafi bane ba aqida ce ta dame shi ba sai kaga kenan kawai iyakacin abin kenan ya kare ya kwaranya dan haka akwai aiki akan ahlus sunna kowanne wuri ya zama ku je ku yi karfi a wurin da wannan karfin da kuka yi a ce an same ka a agric engineering kai ne professor kai ne kafi kaza kai ne kafi kaza wallahi zaka ga har aqidar ka za ga kafirai ita suke sha'awa abin da yasa kenan yau muka tura yayanmu suka tafi ƙasar turai karatu suke sha'awar su duk wanda ya birge ka a wani abu da kake so a wurin shi sai kuma ka je ka ɗauki addinin shi ko al'adar shi na ka ƙarya kake wallahi ka tura ɗanka ya tafi ƙasar turai ko ya ka tafi ƙasar turawa tana zaune tsakankanin professors da doctors yan shekara 28 30 tana ganin su kyawawan samari sannan su kaɗai suke da ta cewa wallahi ƙarya kake kace ba za ta yi sha'awar su ba shi yasa ibnu taymiya na dade ina faɗa muku wannan magana fiye da shekara 20 yayi ta a cikin iqtida'us siratal mustaqim yace a kowane zamani a kowane fage ku yi kokarin ku zama ku ne kan gaba domin in ƴaƴanku suka taso su rinka sha'awar abin da kuke akai ka gaya min yanzu ƴaƴan musulmi me suke sha'awa game da musulmi malaman su me suke sha'awa game da iyayensu me suke sha'awa abubuwan da ke ɗauka hankali a kowane zamani sai ga cewa ba abubuwa ne na haramun ba kimiyya da fasaha yanzu haramun ce to waye hana musulmi su shige gaba akai to a yau duk wanda yake da kimiyya da fasaha ha shi yake sha'awa ka je ka karanta littafin Dr. Huli the crisis of western civilization a inda yake fada akan cewa wai ba zai yiwu ne musulmi su hada imani da kuma kimiyya da fasaha na yammacin duniya ba sai sun ɗauko addini da al'adu na yammacin duniya ba zai yiwu ba ka tafi koyo wani abu a wurin mutum wanda wannan abin ya burge ka kuma baka ta'asirantu da irin addinin shi ko al'adar shi ba ba zai yiwu ba shi yasa sai ga ƴaƴan malamai ƴaƴan limamai ƴaƴan sarakuna in suka tafi ingila karatu suka yi karatu suka dawo sai ga tunanin su ya saba wa iyayen ya saba wa kowa da kowa me ya hana iyayen su kafin su haifi waɗannan ƴaƴan ya zama su suke da waɗannan mukaman yadda za su waye gari a ga professor a medicine yana da dogon gemu yana da ilimi na alkitabu suna yana da aqida ta salaf yana da tarbiya irin ta salaf kuma shine professor a engineering kuma shine professor a biochemistry kuma shine kaza me yasa ba za a yi sha'awar shi ba to me yasa an aka yi sha'awar shi ba za a yi sha'awa aqidar shi ba anan to amma ka gaya mani yanzu malaman mu ne na gari suke burge matasan mu ko ko waɗannan malamai na jami'a malaman jami'an nan su suke burge su ka je ka ga yadda yara suke rugoguwa wajen siyan fom na wayak da jam ka je an goko ka sa musu karatun bulogul maram da qur'ani ka ce kowa ya je ya kawo dubu shida zai sai bulogul maram riyadu sali na qur'ani tafsiri in aka siya nan da shekara goma ba za a sake sai ba za a yi ta karantar da su za su yadda amma kowa zai kawo dubu shida ya sai jam fom ya faɗi kuma sai ce allah ne ya kawo ya sake yi ya sake ya sake ya sake ya sake ya sake ya sake yi saboda yana son ya je wani wuri wanda in ya je ya dawo ya san zai burge amma nan ku dan ya ka dubu biyar an sai tafsiri an sai qur'ani an sai hadisi an sai fiqh an karantar da shi ba zai burge ba zai burge ku to ba laifin ilimin addinin bane kuna ga ina karanta muku littafin ibnul qayyim at-tibb an-nabawi kai yanzu a yanzu ana karantawa kana jin manyan masana na duniya in suna sauraron karatun abin na burge su wannan 600 years ago kenan aka rubuta wannan research din shekara 600 aka rubuta in the med in, in the in the field of medicine medical sciences pharmacists pharmacologists akan haka ya rubuta wannan littafin shekara 600 a lokacin babu wata na'ura ta karfe amma su suka san hanyoyin da suke bi suke waɗannan irin researches din waɗanda ga su after 600 years of the researches ga su nan they are accurate to me yasa a lokacin nan ba za a zo makarantar su ibnu taymiya ba su biki dan dariƙa ne ash'ari ne baya kauna ibnu taymiya amma zuwa yake na daukan karatu wurin shi haka wurin zahabi haka wurin sumizi me yasa saboda suna da abin da ake so a yanzu sai ku duba kuna da abin da ake so ku ɗauki wannan ƙaramin misali yanzu a ce a kowane fanni na ilimi tun daga na addinin da har wanda ba na addinin ba tun daga na rayuwa har na bauta Allah yanzu ko ahalin suna za ku iya cewa kun wadatu ba kwa buƙatar kafirai da 'yan bidi'a daga nan za ku gane cewa to kun kauce wa manhajin sahabbai sahabbai sun je sun yi karatu sun tattaru tattaruwar da sun waye gari ba su da buƙatar kowa so da haka akwai aiki a kanmu mala ya ce juhudul imamaini umar ibn abdulazizi wa ibn shihabin zuhri fi tadwin sunna kwazan limamai malamai guda biyu umar dan abdulaziz da kuma muhammad ibn shihabin zuhri dangane da rubuta sunna mana waɗannan manyan malamai daga cikin malaman tabi'ai an ware su ne daga cikin jeren giyan malaman tabi'ai ake faɗin irin kwazansu su saboda hidima wadda suka yi ta musamman don taimakawa sunna malam yace alifun juhuduhuma rahimahumallahu ta'ala kwazansu da suka yi Allah madaukakin sarki ya ji kansu fi nashri sunna wa qam'il bid'a wajen yada sunna da kuma rugurguza bid'a qaulan wa fi'lan da bayani da aiki a bayanance da a aikace ashharu min an tuzkara fi hadha al-maqam waɗannan ƙwazo nasu wajen yada sunna da rusa bid'a ya shahara shaharar da ma ya fi ƙarfin a ce sai an ambace shi a wannan wurin wato abin shahararre ne duk wanda ya san tarihin waɗannan mutane to baka buƙatar ma a nan wurin sai an tsaya an yi maka tarihin umaru ɗan abdulaziz ya yada sunna ya yi faɗa da bid'a duk wanda ya san tarihin zuhuri baya bukatar a nan wurin sai an ce mishi ya yada sunna ya yi fada da bid'a amma in baka sani ba fa sai malam ya ce wal turaja tarjamatuhuma a koma a karanta tarihinsu fi sayar alamin nubala a cikin sayar alamin nubala wa gairihi da waɗansu littattafai kamar tazkiratul huffazi da makamantansu in har ka karanta tarihinsu kafin wannan lokacin ko to kai ka san cewa sun shahara wajen yada sunna da kuma fada da bid'a shaharar da anan ba a bukatar sai an sake maimaitawa in kuma baka karanta ba ko to an gama wannan karatun ga sayar alamin nubala nan kaje ka karanta waye Umaru dan Abdulaziz waye Imam Zuhri yaya tarbiyyar su take yaya aikin su yaya hidimar su yaya da'awar su ba'un akhraj al-bukhari fi sahihihi an abdullah ibn dinar qala Bukhari ya fitar a cikin littafin shi ingantacce sahih al-Bukhari daga Abdullahi dan Dinar qala Abdullahi yace kataba Umar ibn Abd al-Aziz kataba Umar ibn Abd al-Aziz ila Abi Bakr ibn Hazm Umar dan Abd al-Aziz ya rubuta takarda zuwa ga al-Imam Abu Bakar dan Hazm yace da shi unzur ma kana min hadisi Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam faktubhu li ka binciko mini duk inda hadisi yake inda na manzan Allah ka rubuta min shi duk inda ka je malami ne wannan assignment ne je ka duk inda ka san hadisi ne na manzan Allah je ka ka rubuto mini kun ji yadda malaman sunna suke hada kai da sarakuna na musulunci suke aiki ba suna hada kai bane duk shekara a bashi takarda umara ko kujerar hajji ko ana raba filaye a sabon layout a diba a bashi ba wannan ce alakar ba kenan ba a hana ka kai malamin sunna kai mu'amala da gwamnati ba amma gwamnatin ya zama za ta taimaka wa da'awarka ne za ta taimaka wa addininka ne ba wai kai ne za ka taimaka mata a kai ka wai ka yi umara jama'a duk wanda ya baka kujera umara ko kujera hajji fa ba addinin musulunci ya taimakawa ba kai ya taimakawa Allah ya ji kai Ibrahim ba mai shinkafa aka ce wai in mutum ya auri kafira ya musuluntar da ita yayi jihadi sai ya ce yayi jihadin zakari yayi jihadin gindi gindin shi wa jihadi ne ba addini ba yau ga 'yan matan musulmi in dai jihadi ne to amma jihadin a zakarin shi ya kawai amma sai fake da to haka umaru dan abdulaziz ya sanya wannan malamin je ka duk inda hadisi yake kar ku manta a lokacin babu bukhari a lokacin ba muslim ba abu dauda ba musnad ba musannaf ba wani ba duk littattafan nan babu su hadisan suna kwakwalan malamai ne je ka gari kaza algafata malam kai mutumin kirki ne naji kana da hadisai na annabi faɗa min su yana faɗe sai ya rubuta ya rubuta ya rubuta ya rubuta haka ya rinka bi gari gari ala nafaqati man ala nafaqati amirul mu'minin Umar ibn Abdul Aziz kuna fahimta yadda ake amfani da kuɗi da mulki a taimaki sunna kuna fahimta jama'a kaga anan ba za ka yi ta makaryata ka koma gefe guda ka ce kai ba ruwanka da gwamnati ba ba kuma za ka dirmusa kanka cikin gwamnati ne kawai shi ke nan te ta amfani da kai ta biya ta ba a'a menene ya shafi da'awarka a zo a yi wannan harkar da kai in ba za a yi ba to shine sai ka janye amma a za ka je ka zauna ka tara musu mutane ka wayar musu da kai akan allurar rigakafi za ka zaunar da mutane ka wayar musu da kai akan za a raba taki uban ya hada malami da taki takin banza yan iska da ke bakin hanya ba za a iya sa su su wayar da kan mutane game da allurar rigakafi da takin zamani ba amma a'a gwamnati za ta nada ka a matsayin kwamishina na addini kwamishina na ilimi za ka tafi za ka je za ka zaunar da mutane gari kaza za ka wayar musu da kai game da muhimmancin wani ainihin project na gwamnati wannan project din shine za a zo za a rinka ɗiban 'ya'yan musulmi ana haddatar da su alkur'ani a cikin shekara biyar to ana son jama'a su ba da goyon baya don haka kafin gwamnati ta zo ta fara registration mutane su yi ƙoƙari su ware 'ya'yansu wannan project ɗin naku ne sai ka yi ina fata an gane amma a wai ga wata sabuwar shinkafa ta fito wai malami wai ya zo ya bayani a masallaci a sai a kai gidan rediyo ba harkar shi bace dubi abin da yace mishi unzur ma kana min hadisi rasulillah faktubhu dubi duk wani hadisi na manzon Allah ka rubuta mini fa inni domin ni Umar khiftu durusal ilm ina jin tsoron shafewa ilimi ilimi na ta shafewa wa zahabal ulama da kuma karewan malamai malamai na ta mutuwa ilimi na karewa to ina jin tsoron ka'awaye gari malaman nan abin da suka haddace kaf sun mutu da shi me zai faru abin da yake a kansu ba shi a rubuce kenan don haka je kaka rubuto mini wala taqbal amma karka sake ka karbo komai illa hadisa rasulillah sai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa hadisan nabi sallallahu alaihi wasallam karka sake ka karbi komai duk magana wanda aka gaya maka sahabi ne tabi'i ne wata fatawa ce ba wannan ba yanzu akwai specification a data collection din waɗannan bayanan hadisan annabi marfu'ai ake so a tara kun ji ka'ida ta farko sai kuma ya ce walitufshul ilma sannan ku malamai ku je ku yada ilimi kaga bayan an tattaro sai a yi me sai a yada a yada ku je ku yada ilimi sannan walitajlisu kuma ku malamai ku zauna hatta ya alama man la ya alam yadda duk wanda bai da ilimi zai zo ya koyi ilimi fa innal ilma la yahluk ilimi baya halaka hatta ya kuna sirran har sai in ya zama a boye ne haka ilimi budewa ake kowa ya zo ya kwashi ilimi amma daga lokacin da aka bar ilimi ya zama a sirrance irin yadda waɗannan da yawa miyagun malaman bidi'a suke sai dai ka same su in ka same shi ma yana nan yana takura tikakka yana takura takakka baya so ka kai wuri kaza baya so ka kai wuri kaza yana taboyewa yana taboyewa ilimi ya dashi ake cewa ruwai a zauna a zaure wanda ya ga dama ya zo a'a a je masallaci a zauna an yi sallar magariba mutane za su tashi sai a zaunar da su jama'a eh daga yau an yi sallar magariba duk ranar alhamis da juma'a za a rinka muku tafsiri don haka kowa ya rinka tahowa sallah da nufin sai an tashi isha zai tafi kun ji ko eh umarni za a basu ba waya ce jama'a kuna so ai kudi ne kawai jama'a ke so kudi kawai su jama'a ke so amma karatu ba san shi kawai command umarni za a basu abu huraira da ya ga sun watse ba zuwa ya ce ya ahlas suq malakum lafiya mutanen kasuwa ya ya ku ga gadan manzon Allah can ana rabawa a masallaci to sai mutane sai ga ato ai ga banza can ta faɗi nan sai an yi gumi ga gado can za a je a karɓo kafin su rufe rumfa abu huraira ya riga su ya zo ya zauna a masallaci ya fara kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya ce kaza sai suka zo ya aba huraira ainal miras ina gadon ya ce haza mirasun nabi sallallahu alaihi ina ga gadon manzon Allah shine manzon Allah bai bar kuɗi ba manzon Allah waɗannan hadisan ya bar mana su sai kuma eh to Abu Huraira da marin fata wallahi ban sa kwado ba to burin sai suka watse haka ake a karkashin wannan ku kiyaye jama'a lallai ne malamai su zauna har yadda waɗanda ba su da ilimi su sami ilimi to waɗannan maganganun guda uku na sayyidina Umar ku dube su maganar farko ita ce a dubi duk inda hadisan manzon Allah suke a tara su duk abin da ba hadisin annabi ba to ka a tara shi magana ta biyu ita ce a yada ilimi magana ta uku ita ce a zauna domin karantar da jama'a to zaman nan domin karantar da jama'a tunda da umarnin sarki ne da umarnin mai kudin gari ne kaga shi zai ci da kai shi zai kaza ko to wannan ya zama shine aikinka don haka baka da bukatar ka je ko ina sai ka zauna baka da bukatar duk wani buri burin naka kenan ka kyankyasar da waɗannan ɗalibai ka karantar da su idan har aka samu waɗannan matakan guda uku a koyaushe ne to za ku ga ilimi ya yadda za ku ga sunna ta yi ƙarfi shi ne na ɗaya a samar da littafai na biyu a yaɗa ilimi na uku a zauna domin yaɗa shi din to wannan zama na yaɗa ilimi ko wallahi tallahi ba zai yiwu ba sai lokacin da ahalus sunna suka dawo cikin shiryarsu in ma dai malamai su gane muhimmancinsu na haka malami ko an baka ko ba a baka ba kai ka sanya za ka tsara samu wasu kwanaki samu wata harka wadda za ka rinka yi ko a yi maka amma dai dole ne malamai su zauna su karantar da ilimi amma wannan gudun famfalaki da ake da nufin yawon wa'azin ƙasa amma sauran kwanaki ka je ka samu wannan malamin a garinsu baya karantar da ko kawa'idi balle arba'un hadith wallahi wannan bid'a ce ba a taba ganin ta wurin malaman ahlus sunna ba dan haka malamai su gyara za a je wa'azin ƙasa bayan sati uku bayan wata guda kafin a je wannan wa'azin me kake karantar da mutane me kake ilmantar da su a baya karantar da su wai kuma sai tafi neman kuɗi ya tafi ya tare a Abuja ya tafi Port Harcourt ya zauna ya tafi Lagos ya zauna a sai an ce da wa'azin ƙasa kuma sai hau jirgin sama kawai sai tafi wurin wa'azin ƙasa shike kuma sai ce yana karantar da mutane me kake karantar da mutane kana karantar da su hadisi da ilimin hadisi qur'ani da ilimin qur'ani fiqhu da ilimin fiqhu larabci tarihi duk kana karantar da su baka karantar da su aka hawa azin kasa an baka minti 30 kai babbaki ka sauka sai a ce ai su wani sune malaman mu kuma ƙarya kuke me karantar da ku ba abin da ya karantar da ku wannan rudu ne kawai ya buga kanku a cikin shi ba malamin ku bane dan siyasa ne bai da bambanci da aikin su Aminu Kano dan haka ku kiyaye jama'a malamai sai sun zauna kuma sai an samar da littattafai shine abin da zaka zo ka ji nan gaba sayyidina Umar ibn Abdulaziz an samar da littattafai ne manya manya sai aka rinka aika da copies garuruka sannan yana cewa to malamai su zauna kuma in suka zauna kar su boye a cikin gida kada malami ya zama me kai ya zama sarki kada gidan malami ya zama me ya zama fada a fito sarari a ware majalisul ilmi wal ifta mutane su zo su sha karatu ba waɗanda suka kiyaye wannan amana duk duniya sai malaman ahli sunna salafiyun malaman hadisi su ne suka rinka yawo gari gari suna kulla majalisul ilmi wal imla su karantar da mutane su darasantar da mutane su wa'azantar da mutane ko kun fahimta jama'a to amma kaga waɗannan abubuwan ba a san kimar su ba ma'ana ba a san kimar su ba a lokacin da nake yawon irin wannan yar mota ta stalace a garin nan ko a ƙasan nan idan muka je ina ɗaliban ilimin ka zauna za ka karantar da su sai ka ga su ba wannan karatun ne dame su ba abin da suke so e suna rikici a wani masallaci a je a yi muƙabala da sun bari an karantar da su ko gobe ba sa buƙatar kai sai ka zo ko kun fahimta amma sai ka je duk inda ka je sai ka ji sun ce ai akar lahu wannan karatu da ka tsaro mana na ilimin tafsiri ko tajwidi Allah ya saka da alheri amma wallahi ba wannan muke bukata ba wato wata fitina ce ake yi nan wata bazawara ce wani limamin mu ya aure ta ake ta rikici to shine mu muke so a zo a yi mana wa'azi akai kaji bazawara tsinanniya akan bazawara za a yi asara ilimi ilimi na addini ba za a karantar ba a zo a yi musu wannan wa'azi kuma wa'azin ko ba zai maganin rikicin ba zauren ba zai ƙara ruɗa abin ne su ma waɗancan su ɗauko nasu ya zo ya ƙara ruɗa abin amma da za su haƙura a zaunar da su a karantar da su wani littafi na ilimi a karantar da su wasu abubuwa na ilimi bayan shekaru sai kaga sun warware wancan rikicin haka da nan bini-bini sai mu ɗiba mota biyu mota biyar sai mu tafi wurin malamu bakar gumi shi da yake malami ne sai ce ku yi karatu ya san wannan matsalar ba ta kai a zo ba kuma ba za ta ƙare ba ku yi karatu ku yi karatu ku yi karatu amma a lokacin wallahi asalin abin da malam yake cewa din ba shine ya damu mutane ba abin da ya damu mutane eh wani ne ya auri wata waccan wani an ce ya aure ta da idda wani an ce to shine malam ya warware in aka zo a ki faɗa malam din gaskiyar lamarin ya bada fatawa sai a zo a ce ga abin da malam ya ce su ma waɗancan sai su shirya su je wurin malam sai su dawo sai su ce su ma sun da malam ya ce ba haka bane sai a dawo to wannan ba zai bi wannan sallah ba wannan ba zai bi wannan sallah ba a haka aka ɓata shekara talatin arba'in ba a yi karatun ba ga su nan yanzu duk sun gaji sun galabaita sau da haka ina fatan ku kiyaye waɗannan maganganu na'am in ka zauna za ka karantar da su ilimi za ka gaba wannan ne ya dame su ba bara na muke magana kungiyoyin mss ba da sauransu yanzu ka je mss ka tara suka ce za ka karantar da su usulul tafsir mustalahul hadith aqida usulul fiqh nahwu da saf da sauransu sai ka ji an ce a'a ba wannan ake so ba sai ake a zo a yi makon jihadi jihad week sisters week a so ake a zo a yi lacca akan gwagwarmaya duk a gama wannan hayaniyar da rudani ga sunan su professor fafin wadda duk sauransu za ka je ka same su sai ka samu kowanne ana cewa ai babban mujahidi ne sai ka samu ko kawa'idi bai iya karanta ba dan iska ya kare karatun shi ne kawai suna buga kan 'ya'yan jama'a amma ilimi ilimi fa wallahi babu ilimi so ku kiyaye zafin kai da ɗumin kirji ba shi muke nufi da ilimi ba ilimi ilimi a littafi ga shi yake cewa a je a dubo hadisan a tattara a zauna a yada ilimi a yi zaman dirshan wanda duk bai iya ba a koyar da shi in ka jana wanda bai iya ba a koyar da shi mai ake nufi za a fara classification of classes kenan wani aji kaza wani aji kaza wani aji kaza shine kawai zai samu da mutane ilimi amma wallahi duk wani rudani da za a ce a zo a yi ta'alimi a sa umdatul ahkam a zo a yi ta'alimi a sa minhajul muslim wallahi duk kuna bata lokaci ne bayan lokaci za ku gama ta'alimin da ku da me muku ta'alimin duk za ku wayi gari jahilai ne saboda kawai hira ya zaunar da ku ya ne muku amma ba za ku gane ba zai zo buɗe riyadu salihin ne ko muwatta ko riyadu ko ko umdatul ahkam ana cewa ana ta'alimi ana zuwa kan wani hadisi shikenan sai ka ji ya koma me sai ka ji ya koma political science sai ka ji ya koma international relations ana magana akan gwagwarmaya a pakistan a afghanistan ana magana su kalbuddin ana magana su wane ne ana magana duk sai a ƙara wannan sai kuma ku tashi ku ce wai an yi ta'alimi ba haka aka yi ta yi a ƙasar nan ba haka aka yi ta yi yau in ka je ka samu waɗannan shugabannin ta'alimin sai ka ga cewa ashe ba karatu suka iya ba ban san ko kun fahimci wannan ba saboda haka ina son ku gane wannan magana akwai nudura a salafiyya akan akwai haske na albarkar malaman salaf a ciki gashi unzur ma kana min hadisi rasulillah sallallahu alaihi wa sallama faktubuhu dubi duk wani hadisi na manzon Allah rubuto min shi fa inni khiftu durus al-ilmi wa dhahab al-ulama saboda ina tsoron shafewar ilimi da kuma karewar malamai wala taqbal illa hadisan nabi sallallahu alaihi wasallam in ba hadisin annabi ba kaka karbi komai walitushil ilma ku yada ilimi ku fito da ilimi salari walitajlisu hatta ya'lamu man la ya'lam ku zauna a gaban mutane yadda wanda bai san ilimi ba ya sani fa innal ilma la yahlaku ilimi baya hallaka hatta ya kuna sirran har sai ya zama a sirrance ake yi shi game da malaman soro suke yi yanzu ina fata an gane sai mutum ya zauna a soro sai ya ce in kana so ka zo don haka a anguwa aka samu waɗanda ba sa so fa ba wanda zai je amma da ya zo masallaci fa ya zauna to amma ya mai da abin cewa gargajiya ce wai yana ganin ya zo masallaci ya zauna zai karantar a banza don shi ya sha wahala to daga kan shi wahala ta kare mana a so yake wai wahalar ta zama me ta zama ta ci gaba wai kowa ma sai ya zo ya yi irin wannan abu so da haka akwai aiki wannan magana tana nan ainihin a cikin kitabul ilm babu kaifa yaqbidul ilma yuqbadul ilm dama mun ce bukhari ya fitar ko jimun wa an ibn shihab bin zuhri qala ibn shihab bin zuhri yace أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن عمر بن عبد العزيز يا عمر تشيمو da tattaro sunnoni fakatabnaha daftaran daftaran sai muka rubuta sunna mujalladi mujalladi littafi littafi aka tara littattafai masu yawa faba'asa ila kulli ardin lahu alaiha sultanun daftaran sai ya zama duk wani gari da yake da wani hakimi a garin sai da ya tura musu da mujalladi guda jama'a kun fahimta da aka tattaro sunna sai aka zo ana nassaha ta ana kwafewa ya zama wannan littafi an tara hadisai guda ɗari a to sai kuma a zo waɗannan hadisai ana ta kwafe su ana ta kwafe su sai aka rinka aikawa kowane gari to a nan ne ya ba da wancan umarnin ku kiyaye nan ne wannan umarnin gashi nan an tara malamai su je su zauna su karantar to kaga tunda aka ce duk inda yake da wani hakimi kenan kaga a karkashin gwamnatin shi ne aka yi wannan aikin jama'a kun fahimta wannan magana tana nan a cikin jami'u bayanil ilmi wa fadlihi na ibnu abdul barri dalun mala yace rawad darimi bi sanadihi anna umar ibn abdul aziz kataba ila ahli al madina imam darim ya ruwaito da isnadin shi cewa sayyidina umar dan abdulaziz Allah ya kara mishi yarda ya rubuta takarda zuwa ga mutanen madina yace unzuru hadisa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama faktubuhu ku dubi hadisin manzon Allah ku rubuto shi gare ni fa inni khiftu durusal ilm ina jin tsoron shafewar ilimi wa zahaba ahlihi da kuma karewar masu ilimi kaga wannan dai ita ce maganar can ta su wadda ya fadawa abubakar dan hazmin kenan haka ya rubuta a mutanen madina ita wannan magana tana nan al'imamu darimi ya fitar da ita a ainihin mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da hudu babu man rakhasa fi kitabatil ilm da kuma khatib al-baghdadi a cikin taqyidul ilm shafi na ɗari da shida ha'un rawa al-khatib bi sanadihi ila az-zuhri annahu qala khatibu ya ruwaito da isnadin shi zuwa ga limamin zuhur ya ce laula ahadithu ta'tina min qibal al-mashriq nunkiruha la na'rifuha ma katabtu hadisan wala azintu fi kitabihi zuhur yake cewa ba dan waɗansu hadisai da ke zuwan mana daga wajen gabas ba waɗanda muke kyamarsu don ba mu san su ba to babu wani hadisi da zan rubuta dama ba zan yi izini wajen rubuta wani hadisi ba mun karanta wannan a baya wawun qala salih ibn kaysan salih dan kaysan yace ijtama'atu ana wa zuhri wa nahnu natlubu al-ilm dani da zuhri mun taba haduwa a lokacin da muke neman ilimi fa kullu muka yi shawara cewa naktubu sunan mu je mu ta rubuto sunnonin annabi fakatabna ma jaa anin nabi sallallahu alaihi wasallam sai muka tafi muka yi ta rubuta duk abin da ya zo daga annabi sun makala daga baya sai zuhur ya ce da ni naktubu ma ja an ashabihi fa innahu sunna mu rubuta abin da ya zo daga sahabbai ma don shi ma sunna ne fa qultu ana ni salihu dan kai sana sai na ce laisa bi sunna fala naktubu gaskiya abin da ya zo daga sahabbai ba sunna bane dan haka kada mu rubuta qala salihu yace fa kataba wa lam aktub zuhur yaje shi ya ta rubuta maganganun sahabbai ha ni ko sai na ki rubutawa tunda ni ban yadda sunna bane fa an jahadan haka sai yayi nasara ya samu daukaka wa dayyatu ni kuma al'amari na diya watsi na balbalci an fahimta jama'a da waɗannan umarnin da makamantansu shi yasa kuka ga yadda malaman hadisi suka tattara hadisan manzon Allah haka suka tattara fatoyi da ayyukan sahabbai ta iya yiwa ce to ai waccan magana ta Umar dan Abdulaziz da yace abi a tattara hadisi na manzon Allah kadai abinda ba na manzon Allah ba ka a tara ba ta sabani da wannan ko kadan domin abinda take nufi shine duk lokacin da ka zo zaka yi aiki na ilimi ka tsaya ka yi breaking ka rarraba kaga abu na farko shine me a tara hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka tara waɗannan hadisai na manzan Allah mai zai biyo baya sai kuma a zo a fara tattara maganganun sahabbai to kaga anan Umar ibn Abdulaziz ya bada umarni a tara maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallama Zuhuri da shi da Salih dan Kaisan sun yi shawara akan me akan su tattara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zuhur ya lura cewa sun ci karfi yanzu sun tara hadisan manzon Allah sai kuma yace to mu tara maganganun sahabbai sai Salih ya ce ai ba a bukatar su ba sunna bane ba wani addini a ciki sai shi zuhur ya ce a to ra'ayin da zuhur ya gamsu da shi shine maganganun sahabbai ma dokoki ne na Allah shari'a ce dan haka a tara sai biya tattara a nan abin da za mu duba shi a lokacin duk da ka tashi yin aiki to ka yi sannu a hankali saɓanin abin da yau yake samun da yawa daga ustazai wanda shi yake kawo musu rikicewa al'amari kana cikin wannan abun sai ka zo sai ka danno wa kanka wani abu baka gama wancan ba amma a'a fara tattara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gama eh to kuma yi na sahabbai malamai da suka biyo bayan su zuhuri almajiran almajiransu waɗanda zamani ya bai wa dama sun yi abubuwan biyu waɗanda zamani bai ba su dama ba da damarsu sai suka yi abin da suka iya dubi al'imamu abdulrazzaq al'imamu abdulrazzaq as-san'ani za ka iya cewa almajiri ne na almajiran imamu zuhuri da ya tashi ya rubuta littafi al-musannaf dubi abubakar bin abi shaiba malamin su imam al-bukhari ne shi ma ya rubuta littafi al-musannaf ya tattara fatoyin sahabbai gaba ɗayan waɗanda ko da karo suke da juna abu huraira ya ce a yi kaza aisha ta ce kada a yi kaza sai ruwaito kowanne ruwaito maka da isnadin shi idan ka dubi imam al-bukhari shi kuma me ya tattara sahihan hadisai marfu'ai in ka dubi muslim ma haka in ka dubi abu dauda da nasa'i da tirmizi da ibnu maja su kuma suka rinka tattara hadisai waɗanda suke maganganu akan fiƙihu galibi da zuhudu da tarbiyya da sauran abubuwa ya rage kai kuma ka bincika ka zaɓi waɗanda suka inganta kai aiki da su amma dai hadisan da abu dauda da tirmizi da nasa'i da ibnu maja suka tattara su ne hadisan da malaman fiƙihu kaf suke hujja da su a nan ne za a gane ingancin magana wane da rashin ingancin magana shi saboda gano cewa magana da ya dogara da bata inganta ba abin da nake so in ce a nan wannan aikin da imamu zuhuri ya yi shi ne abin da ya fi dacewa shi ne fara tara abin da ya fi muhimmanci idan ka gama sannan sai ka zo sai kai kaza jama'a kuna fahimtar wannan haka ake yi jama'a to aiki kuma irin wannan ko ba buƙatar gaggawa za ka natsu ne ka gane tukuna ina ne inda za ka samu abin da kake nema sai ka bi ka je ka tattara sannan sai ka zo ka tace sannan sai ka zo kuma ka yi aikin karantarwa wannan aiki ne wanda yake mai matuƙar wahala jama'a amma idan hukuma ta shigo cikin abin sai ka ga ya zama mai sauƙi sau da aka ahalin sunna ku nemi mulki a hannunku don ku yi amfani da mulki ku ɗaga sunna Allah maɗaukakin sarki ya taimaka yawon أخرج الحافظ ابن عبد البر بسنده إلى الإمام مالك قال ابن عبد البر يا فتر بإسناد شزوى إمام مالك إمام مالك يتي أول من دون العلم ابن شهاب الزهري farkon wanda ya fara rubuta ilimi shine al-Imam Ibn Shihab az-Zuhri sai professor Matar Zahrani sai ya ce wala allal murada bi hadha at-tadwin ash-shamil alladhi bada'ahu fi'lan az-Zuhri bi amri al-Khalifa Umar ibn Abd al-Aziz me yiwa abinda Imam Malik yake nufi da wannan maganar wato rubutu na gaba daya wanda yake aikata imamu zuhuri ne ya fara da umarnin khalifa musulmi umar me yake nufi da rubutu na gaba daya wancan rubutu da aka rinka ya zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama ai kaga ba annabi ya kira su ne ya ce ku je duk inda hadisai na suke ku tattaro su ku rubuta ba rubutu ne fardi ha abdullahi dan umar yana yi abu sa'idin ya rubuta nashi wane da wane da wancan duk suna rubuta kaga rubutu ne me fardiya التدوين ne alfardi amma التدوين shamil wanda za a je amfani da hukuma a ce hakimi ya aiko a tattaro duk malaman garin nan su zo duk wani wanda yake da wani hadisi ya kawo ya ba malamin nan mai martaba ne ya aiko daga gari kaza to me yiwuwa matsar zahara ne ya ce me yiwuwa abinda imam mali yake nufi da cewa ibn shihab shine ya fara ainihin rubuta ilimi yace domin wa qad sabaqa an zakarna anna al-hafiz al-khatib al-baghdadi qad harrara hadha al-mawdu' domin hakika mun gabatar da bayani cewa al-khatib al-baghdadi ya tsaya ya tace wannan matsala fi kitabihi taqyid al-ilm a cikin littafin shi taqyid al-ilm wa asbata bil adillati anna at-tadwin qad bada'a min 'asr ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam ya tabbatar da dalilai kwarara cewa an fara rubutun hadisi ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa asri sahaba wa tabi'ina aidha da zamanin sahabbai da zamanin tabi'ai har wa yau amma ba wai kamar yadda zahirin magana Imam Malik ke nunawa cewa farkon wanda ya fara rubuta ilimi ko hadisi shine Ibn Shihab ba maiwa wannan ma'ana tana nufin rubuta rubutawa akan me a bisa tsari na gaba daya misali misali zan muku wanda za ku fahimta yanzu kun ga wannan aikin da nake na tattafan dan hodiyo a iyakacin sani na kafin ni ban san wani wanda ya kokarin tattaro waɗannan littattafai tattarawa ta gaba ɗaya ba amma kafina da shekara ɗari da wani abu ko akwai wanda ya kokarin tattara iyakar wasu littattafai da ke nan cikin ɗaliban ɗan hodiyo amma ni na bi daular usmaniya ne gari gari na rinkabi to kaga misali idan ka zo ka ce farkon wanda ya fara tattara littattafan ɗan hodiyo da fatoyin ɗan hodiyo shine muhammad awal adam albani sai ka ji wani ya ce kada allah yaushe wannan ya zo bayan shekara ɗari da kaza da ta wuce wani ya tattara littattafai kaza sai a ce a'a yayi ne akan wani abu wani nitsak ne kuntatacce wani dan wuri ne amma albani ya rinka bi gari gari wurin malamai kasuwanni libraries da sauransu ne rinka yi so kaga ashe maganganun guda biyu ba karo suke da juna ba ko kun fahimta don haka tun zamanin annabi ana rubuta ilimi zamanin sahabbai ana rubuta ilimi amma wannan aiki na gaba daya to ibnu shihabin zuhur ya tabbata shine wanda ainihin ya fara shi don haka sai yake cewa lakin lam yakun zalika sai dai wannan rubutun da ake a zamanin annabi da sahabbai da tabi'ai bai kasance bi shumulin wastiqsa'in ba bai kasance ya tattaro ko ina da kuma iyakacin kurewa ba sai da aka waye gari jama'a ne muku misali ne don ku fahimta da nawa aikin wannan na tattara littafan dan hodiyo sai da aka waye gari ina sanarwa a masallatai da ko'ina cewa duk wani wanda yake da littafin dan hodiyo ko duk wani wanda aka san yana da shi ya kawo mini in ma kyauta ko kuma ya kawo mini zan siya to kaga yanzu wannan akan irin wannan yalwatawar a tsakani da Allah ban san wani wanda ya tayar mu haka ba ko wadancan da nake faɗa muku gwamnatoci da suke yunkurin cewa za su yi ana duban wani library ne kawai sai a duba abin da ake da shi kawai sai a shikenan sai a ce an tattara so da haka duka duka ko lokacin da suka yi bayan centenary 2004 gaba ɗayan littattafan da suka ce sun tattara na ɗan hodiyo sarkin musulmi muhammadu macido ya tattara littattafan kakan shi duka duka guda bakwai ne guda bakwai ne a daidai lokacin da ni na haɗa ɗari uku da saba'in da wani abu kaji ɗari uku da saba'in da wani abu so kuna fahimtar bambancin yawwa saboda haka zaka ga in ka binciki hadisan da aka rubuta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama waye ya rubuta sai ka ji an ce wane ya rubuta guda talatin mun kawo suhuf anan sahifa aliyu dan abi talib sahif din mun kawo ba wadda take dauke da hadisai dubu a ciki to amma a lokacin ibnu shihab bin zuhri fa ka ji fa malamai aka sa suna bi gari-gari gari-gari ana bi ana aikin tattarowa to sannan kamar yadda na ce dubi wancan a zamanin su sarkin musulmi wane wane wane yau dai kamar shekara 180 ta wuce aka samu wani anan sokoto ya dan tattara wasu littafai ko guda biyar ne ko guda bakwai ne ya zo ya tattara shi kenan sai ce majmu'a ta su dan fodiyo an fahimta jama'a to amma ka duba yawo nake da mota da generator a boot da photostatin machine kudi cike da aljihuna duk inda na je abu na farko tukuna garin sai je kama hotel wurin kwana abu na biyu zan yi zama ne dirshan saboda haka ake aiki na ilimi sabanin yadda ɗalibai yanzu wai sai mutum ya ce wai ya zo wurinka ne daga sokoto amma ya zo wai gobe zai wuce wato kawai dole ka bar abin da kake ka biya mai bukata saboda ya wuce ba a wa ilimi haka zama nake dirshan sai na natsu tukuna sannan sai in fara na zo wurin malam wani sai mun zauna mun yi hira in ya yadda sannan sai gobe sai in taho da kayan aiki na amma wani wai zai duro maka ne da kamera wai yanzu yanzu ya zo ku yi program saboda yana sauri zai tafi wurin wani kuma sai sanar da kai ba haka ake ilimi ba jama'a ko kun fahimta jama'a idan na zauna garin wasu zan yi musu wa'azi wasu zan ta yawo a garin haka in yaɗa wannan magana in fasa ta sai ka ga wani ma ya kwaso littattafan ya ce alaga mata malam ga wasu littattafai mu ga dawurin wani babanmu duba ka ga akwai irin wanda kake nema sai ce muna son wannan muna son wannan muna son wannan ce to bari yi photo star sai ce amin baka yanzu na gaya muku akwai littattafan dr ali abubakar dan najeriya na farko ya'yan shi gaba ɗaya suka tattaru jama'a suka ce gaba ɗayan jiyan kwashe littattafan ko jiya wani jikan shi ya bugo min waya da daddare to irin wannan aikin jama'a shine aikin da za a tattaro abubuwa masu yawa to anan ne za a iya cewa wane shine farkon wanda ya haka to amma kamar yadda nake gaya muku da yake ni kuma ba na hada da hukuma ba ne ni na sa kaina babu wani wanda ya sponsorin abin an fahimta jama'a to shi yasa sai ka ji abin bai kai ko ina ba to shi yasa hukumomi da suka yi ta ƙarya akan suna nan suna yin wannan aikin sai suka yi ta nema na karka ga yadda gwamnatin kebi suka so wani za a yi wa wayo mun je aikin haji a zo a zauna nan da ni da manyan mutane a madina a biyo ni nan a bi ni nan wai ana lallashi na to yaya wannan abu sun ware kudi sun ce za su ware littafan su dan hodiyo za a buga za a gina dan fodiyo center dan fodiyo center tana nan an gina ta tana nan a tsakiyar birnin kebi abdullahi fodiyo center to amma littattafan fa babu sai zama a lokacin na samu wani aiki na project na ayyukan kwamfuta ne musu a jihar kebbi wannan sai ba gwamnan damar zai iya zama da ni sai ce ya ji labarin ga wani aiki da nake yi ya ce kwarai da gaske wallahi allah ne shaida iyakarta kenan kawai ga abin da ya faɗi sai ce walla kaga wannan santa da muka ce muna yi ta fodiyo santa ya ce eh ya ce to iyakacin ginin kenan sai daga takarda haka da ke tsakanin muna zaune ne ina zaune a kujera ne ina zaune a kujera nan da santa tebur a tsakiya sai daga ya ce wallahi kowa gafallan takarda babu duk ƙaryata wallahi duk ƙaryata ya ce to amma Allah ya rufa mana asiri tun daga shi kana wannan aiki sai mu haɗa gwiwa sai ni ce a in aka hada gwiwa da talaka da mai mulki to gwiwa talaka za ta kari ma'ana waɗannan miliyoyin kuɗin da aka ware ana yi a sai wannan project ɗin a hannuna a sai wannan project ɗin a hannuna shi kenan sai a bani sai ku je ku shi kenan da sai ku bugi kirji ku ce duk duniya gashi kun yi abu amma wallahi da yake ba da gaske bane wannan da gwamna muke magana gwamna ba yaron ba PA ba da gwamnan ba a waya ba ni da shi a cikin gidan gwamnatin su a Abuja liaison office ɗinsu da ke Theophilus Danjuma Street kowa ne ne Avenue a can Asokoro amma haka magana ta watsi wai sai gashi daga baya wai ana bi na ne ana so wai don Allah a san ya za a karba da wayo sai ga sarki Jokolo har nan gidana ya aiko wai duk Allah suna so wai za su gani ni sai ga advisor on religious matters na ce a ai a siya ne kawai ana nan sai abdulmalik mujahid shi kuma na darussalam sai ji labari sai ce yana so zai sai project din zai siya nawa zai siya zai siya miliyan hamsin haka muka yi kiyasin kudin a lokacin daidai da kudin najeriya 2007 zai siya naira miliyan hamsin na najeriya haka muka yi kiyasi da aka yi cinikin in dollars wallahi samir ne ya ce min kakka siyar mishi samir samir mai ta hakikin bulogul mara ya ce kakka siyar mishi na ce me yasa ya ce in ka siyar mishi wannan abin ya bar ƙasa ku kenan har abada ka yi haƙuri waɗannan mutanen har ka lallaɓa su ko nawa ne su baka ya katta kenan la ilaha ula wa la ilaha ula samir bai bari abdulmalik mujahid ya siya ba nan su kuma waɗannan ba su siya ba wai sai kuma aka zo wai da wayau ana so a karba santar tana nan har yanzu a tsakiyar birnin kebbi amma ka je ka ce a nuna maka littattafan da aka buga da babu amma ni littattafan suna nan na yi musu files guda uku file ɗin shehu ɗan hodiyo file ɗin abdullahi gwandu hudu kai file ɗin bello file ɗin na na asma'u kowanne kuma sai da ne mukaddima ne tarihin kowanne daga cikinsu ɗauka har wasullansu iya waɗanda na gama aikin har wasullansu na gama kawai ɗauka za a yi duk inda aka tafi kawai a buga me kake tunani idan mutum kwaya ɗaya iya yin wannan gwamnati ta ware kuɗi za ta yi wannan abin ba ba ina so yanzu in wannan na samu sarari nan da baɗi nake so kuma zan fara ayyukan malaman ƙasar zazzau su kuma akwai littattafai manya da manyan malaman su sarkin zazzau alu dan sidi sarkin zazzau shehu kwasau manya-manyan littattafai da suka rubuta zan fara aikinsu su ma tun da ba mu yi ba waye ne zai yi waɗannan ba za su yi ba ba ruwansu da su waɗannan ba su yi ba ba ruwansu da su wani ma da na je na bincike a wata fada kawai sai ce mala albani ke nan yace ka san su duk abin da ya shafi na malaman daɗin nan suke yi wato ma yana ganin waɗannan littafan ma me za da su kakannin su ne suka rubuta fa amma ya same ni ina nazari ba su labari ai mala albani ne ya zo yana bincike game da abin sai ji kawai they look at me as an odd person kawai wannan an wuce wannan yanzu ba kuɗi a cikin wannan aikin Allah to kun san abin da ya fi min komai ciwo malamai da ɗaliban ilimi su kuma ba su recognizing ba su faɗaka game da wannan abun ba shine sharri waɗannan 'yan boko da 'yan duniya da sarakunan gargajiya da 'yan bid'a in sun gafala ba mamaki akwai littafi yana nan na sarkin zazzau shehu kwasau sai ran da na gama wannan aikin akan shi zan zo in sa za ku ji ta hargitse a garin nan kwasau ya rubuta shi da rubutun hannun shi kuma ni na samu ba ma photostat ba ba ma menene ba bugun rubutun hannun shehu kwasau akwai aiki fa jama'a waɗannan abubuwan da muke ta karanta su Muhammad Nasiru Dinal Albani sun je sun yi akal tafai wajibi ne mu duk da ba mu kai karfin karatun su ba mu kuma a matsayin mu nan me za mu iya yi ba kawai kullum mu ce su bin ba sun yi kaza su albani sun yi kaza su kaza shikenan abin ya zama irin wancan hayaniyar da nake faɗi yan rudu Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a ƙarshen wannan faslin kenan na farko sai ce al-faslu thani fasli na biyu at-tadwin fil qarn ath-thani al-hijri na'am na'am eh eh eh eh to amma waye hana su waye hana su su je su yi hallaka mu akai gaba ɗaya ba ɗora mu akan hanyar ilimi ba ne iya abin da aka ɗora mu akai ka iya tafsiri don haka yanzu kowa tafsiri ka iya blogul maram ka iya riyadu salihin ka iya risala ba za ka ainihin koyi ilimi na mustalil hadis usulul fiqh lughal arabiyya tarihi da ilimi na usulul qur'an ko ulumul qur'an ko makamantan haka ba idan baka koyi waɗannan ilmomin ba ka ba ma za ta tafiya zuwa ga wannan aikin ba shine matsalar tambayar ita ce ba wanda ya hana ka kaje ka koyi ilimi amma galibi shine sun tashi ne abin da suke so shine me ake karanta mutum ya karanta shi kenan kawai ya, ya isa ya zama malam amma kai zaka tafi wurin malamai ne ka bada kanka a koya maka ilimi kawai amma yanzu mutum zai tafi da riyadu salihin a karantar da shi mutum ya taho da umdatul ahkam a karantar da shi amma yanzu ka tafi aka dauke ka a ABU ko a BUK ko wata jami'a kai ne za ka ba da shawarar irin curriculum da syllabus za a koyar da kai? ba kai ba ne kai dai an ɗauke ka za ka karanci mai economics su malamanka su suka sanya za su karantar da kai to sai ya zama mu a musulunci a yanzu ba haka musulmi suke yi ba ka gaya min mutum ya zaɓa abin da yake so ya koya kuma ana koyar da shi ta hanyar da yake so kuma a cikin abin ya zaɓi littafin da yake so ya koya ta iya yiwa duk wannan zaɓin bai daidai ba amma kamata ya kaje wurin malami shi malami ya karantar da kai to shi ne zai tsaya ya maka wata jarabawa da zai gane ga abubuwan da kake bukata to bayan lokaci sai ga ya mai da kai malami to amma a daidai lokacin da kai ne za ka yanke shawarar hadisi kake so ka karanta hadisin kuma umdatul ahkam umdatul ahkam din ma daga daidai babin sallar juma'a za a fara kuma shi malamin ya biye maka in aka koma risala ita ma haka ba ka yi mata to amma a ka je ka ce malami kana so ya karantar da kai shi zai shawarar da me za a fara a me din a yaya za a yi to in ka haƙura ka duba da kyau ka gani haka ake a jami'a a jami'a za ka je kai applying kana so a baka chemistry sun suka tayi sai su baka physics a ce maka dole ka karba haka in baka so ka bari in ka ce za ka yi canjin course ƙarshen ta ka rasa duka to haka zo za a karantar da kai physics din kuma ba yadda kake so za a karantar da kai ba amma in kai biyayya fa wata ran sai ga ka zama kwararren masani a ciki to amma galibi a musulunci ba haka mutanen mu suke ba wallahu almusta'an الفصل الثاني التدوين في القرن الثاني الهجري malam yace tarihin rubutu na ilimi da sunna a karni na biyu na hijira abin da ake nufi da karni a nan ba shekara ɗari ba na gaya muku wannan don in ka ce shekara ɗari to bayan shekara ɗari babu wani sahabi da ya rage a duniya saboda haka alkarn a nan abin da ake nufi zamani haka yake a cikin ma'ana hadisin imranu dan hussein wanda bukhari da muslim suka ruwaito khairun nasi karni ku daina karanta shi da khairul quruni qarni shirme ne babu riwaya haka khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum to qarni anan zamani na to zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi shekara 100 a duniya ba sahabbai da nasu zamanin yazo bai su shekara 100 ba tabi'ai da zamanin su yazo ba su shekara 100 ba duka duka zaka je ka samu da annabi da sahabban da tabi'an ƙarshen ta hadda tabi'un tabi'inan gaba ɗaya sun rayu ne zuwa shekara ta ɗari da ashirin bayan nan kowa ya tafi lahira a ƙarƙashin haka at-tadwinu fil qarni sani al-hijri tarihin rubutun sunna a ƙarni na biyu na hijira mai ake nufi da ƙarni anan kawai zamani wato zamani na biyu na hijira shine zamanin annabi da waɗanda suka zauna da shi wannan zamanin ya wuce to yanzu waɗanda suka zauna da annabi su ne shugabanni kuma a wannan zamanin to an shiga zamaninsu don haka duba in aka ce yanzu zamanin su abubakar gumi to zamanin sa abubakar gumi abinda ake nufi sanda abubakar gumi yake da rai to da abubakar gumi ya tashi mutuwa ya mutu ne shi da ɗaliban shi gaba ɗaya a'a to yanzu kuma sai a ce zamanin ɗaliban shi to ɗaliban shi da suka tashi mutuwa za su mutu ne da su da ɗaliban su gaba ɗaya a'a don haka zamanin annabi ana nufin a wannan iyasan da annabi ya rayu shine karni shi to da annabi ya rasu sai kuma zamanin sahabban shi malam yake cewa التدوين في القرن الثاني الهجري تاريخ الربوط السنة كو إلمي أقرن نبينا هجرة يشمل هذا القرن عصر, ج... عصر جيلين يشمل هذا القرن عصر جيلين يتي ونن زمن يا هدو زمن الرأيوة الأمة قدابيو نافات أنغاني al'umma guda biyu abinda yake nufi da al'ummomi guda biyu anan su ne ƙananan tabi'ai da kuma tabi'u tabi'ina to su waye ƙananan tabi'ai su imamu zuhuri su ne ƙananan tabi'ai to da kuma almajiransu su ne wa su ne tabi'u tabi'ina su imamu malik kenan Allah ya sa kun fahimta to yanzu wannan karatun zai mana tarihi ne game da rubuta sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a zamanin waɗannan ƙananan tabi'ai da kuma ainihin almajiransu tabi'u tabi'ina na haka zaka ga wannan karatun zai zo ƙarshe sai ka ga ya ƙarke akan imam malik ya rubuta muwatsa a wannan zamani al-awwal wato al'umma ta farko daga cikin al'ummomi guda biyu sigaru tabi'ai ƙananan tabi'ai iz ta'akharat wafatu ba'dhi rasuwar wasu daga cikin waɗannan ƙananan tabi'ai ta yi jinkiri ila ma ba'ada sanata arba'ina wa bi'a wasu ƙananan tabi'an ko rasuwarsu ta kai har bayan shekara ta ɗari da arba'in bayan shekara ta ɗari da arba'in waƙad sabaƙal kalamu an asarihim wa juhudihim fit tadwini dimnal kalami an juhudi jili tabi'in kulli malam ya ce bayani ya gabata game da irin tasirinsu da kuma ƙwazansu wajen rubutun sunna wannan bayanin ya gabata ne a tattaruwar magana da muka yi dangane da ƙwazan ainihin zamani na tabi'ai baki ɗaya bimuktalafi tabakatihi da ainihin dukkan sabanin tabakokinsu manyan tabi'ai da ƙananan tabi'ai da tabi'ai na tsakiya an kasafta su kashe uku to bayani ya gabata a jimillance irin aikin da sahabbai suka yi a nan da manyan da ƙananan da kuma na tsakiya ammal jilu sani to al'umma ta biyu wadda ita ba mu yi tarihin kwazanta a can baya ba fahim atba'u tabi'ina su ne tabi'u tabi'ina an gane alhalakatu salisa waɗanda su ne da'ira ta uku ba da jilin sahabati wa tabi'ina bayan al'umma ko zamanin sahabbai da tabi'ai don in ka duba in ka ce sahabbai tabi'ai sai ma kuma tabi'u tabi'ina ina fatan an gane fi silsilati ruwatu sunna idan kana fadin jeran giyar waɗanda suka ruwaito sunna wa naqalati dini ila al-umma da kuma waɗanda suka ɗauko addini suka kawo al'umma wa laqad kana li hadha al-jil atharuhu ar-ra'id waɗannan al'umma ta tabi'u tabi'ina suna da ta'asirin su wanda yake tasirin shi kan shi yana da gwibi wato yana da gardi yana da yana da armashi ina fata an gane ma'ana is effective fi tasaddi li ashabil bid'a wajen tinkararsu da suka ga yan bid'a wal ahwa da mabiya son zuciya wa muqawamatil kazib da kuma kokarin durkusar da ƙarya allazi fasha fi hadha al-asr wadda ƙarya ta fito sarari ta yadu a wannan zamani ala aidiz zanadiqa a hannun zindiƙai allazina balagu zirwata nashatihim waɗanda a lokacin suka kai matuƙa suka kai ƙololuwa duk da sunna wajen fada da sunna wa ruwatiha da kuma fada da masu riwayar sunna fi muntasafi hadha alqarn a tsakiyar wannan karni a tsakiyar karni na biyu jama'a kar ku manta kun ji nan ya ce rayuwar tabi'ai kanana ta kai har bayan shekara ta nawa ta ɗari bayan ta ɗari da arba'in to yanzu kawai ka ce an kai shekara ta ɗari da hamsin to shekara ta ɗari da hamsin kaga tsakiyar ƙarni na nawa za a iya cewa tsakiyar ƙarni na biyu in an da an dubi lissafin ƙarni a nan da shekara ɗari to kaga a cikin wannan zamanin fa ana magana annabi ya wuce sahabbai sun wuce kaga an shiga zamanin tabi'ai kanana kaga da annabi da sahabbai da tabi'an manya duk sun wuce a cikin wannan karni yanzu an shigo karni na magana shekara 200 kuma to shine har za a iya cewa ainihin a shekara kamar ta 140 zuwa sama a wannan lokaci ƙarya ta bayyana a irin waɗannan lokacin ne duk kake karanta labaran da kake karanta an je wani masallaci an ƙure wani makaryaci a lokacin makaryata ana iya samun limami makaryaci ya naɗa rawani ya zo ranar juma'a ya wa mutane hudubar juma'a a ciki ya cika ta da hadisan ƙarya kuma a ruwaita me yasa saboda rauni na ilimi to amma a wannan lokacin sai aka ce maka waɗannan ƙananan waɗannan tabi'u tabi'ina ko sai suka tashi suka tunkari wannan ƙarya to sai zindiƙai kuma waɗanda suke kafirai ne suka shigo cikin addinin musulunci suka yi ilimi domin su lalatar da addinin a lokacin sun yi ƙarfi har ta kai an san su ba wai ba a san su ba ba a ɓoye suke yin abubuwansu ba amma an waye gari kafin a ankara sun yi karatu kafin a ankara sun zama malamai sai suka yi ta fito da zindiƙanci iri-iri kamar su jihamu dan safuwan da makamantan waɗannan la'anannu to me ya faru a lokacin sai tabi'u tabi'ina suka tinkaru waɗannan mutane malam yake cewa hatta ko hatta tarra al-khalifatu al-mahdi rahimahullah ila taklifi ahadi rijalihi bi tatabbu'i akhbarihim wa tadyiq alaihim fi arkanihim har sai da aka samu ainihin ufi aukarihim har sai da aka samu khalifan musulmi al-imam al-mahdi Allah ya gafarta mishi ila taklifi ahadi rijalihi ya dorawa wani daga cikin hakiman shi ko gwarazan shi ko ainihin ma'aikatan shi a fada ya dora mishi aiki bi tatabbu'i akhbarihim wato ya rinka bibiyar labaran waɗannan zindiƙai da makaryata kaga abin da ake so a ce ko an kafa ma'aikata an samu wata commission ko wata parastatal aka sa wani a ciki shi kuma wani yana da ma'aikata to ku rinka bi kuna ɗibo mana labaran waɗannan makaryata da waɗannan zindiƙai wata biƙi alaihim da kuma ƙuntata musu fi aukarihim a inda suka samu kansu ɗin a tsirkukin da suka samu kansu ko a kuntata musu wallahi abin da yake wajibi akan mu kenan jama'a ko kun fahimta ba wai kawai malaman ahlus sunna su zauna ba su da labaran yan bid'a da makaryata ba za ku rinka bibiya ne ina ne wani zindiki ya bayyana ina ne wani kaza ya bayyana ina ne wani kaza ya bayyana yanzu ba da jima'a baran nan naji labarin wani zindiki har na sa an kawo min kaset din shi daga kiyawa jihar jigawa na shirya cikin makon nan fit zan zari mota kan tafi ni kaɗan je zauna da shi in yi hira da shi sai yanzu in yi wa arne kaset sai a zo kafin nan sai a ji to da abin ya taso don yanzu ya fara yin ƙarfi ya fara ƙarfin da da har an kore shi a garin yanzu ya dawo ya share garin kuma ya samu lauyoyi da sauransu ya zauna shiken to ya fara yin ƙarfi amma ahli suna ba san da wannan ba amma har na samo kasusuwan shi na zo na saurara na yi jotin na tsara tambayoyi da zan je yi to garam sai a zo muna karatun wuya sai a kawo magana shi to da fitina ta faru sai albani ya ce zai lacca sai a ce kaji me sani game da shi ba ko labarin mutumin ba ta sai Allah dole ne ku tashi ku yi wannan aikin gashi shine abin da salaf suke yi shine abin da salaf suke a cikin garin kiyawa jihar jigawa wani zindiki ne yana nan yana da'awar allantaka mun taɓa samun irin shi a kebbi state wani yaro ne lokacin nan sai da muka bi sun fara daga shi'anci ne shi daga nan shikenan suna sa hoton zazzaki suna kewayewa suna labbaika la ya labbaika labbaika ya zazzaki shikenan daga haka kawai sai da'awar shi Allah ne shi ma wancan na kiyawan yanzu yana da'awar Allah taka ne kasusuwan shi duk suna nan yanzu a wuri na har na same su ina tsammanin yanzu wasu ku daga yanzu ne ma suke jin to haka haka malaman salaf suke tursasa wa kansu wahala ake ta jika wahala ake kashe kuɗi ake don a kare wannan sunna a kare wannan addini ba kawai ku zauna takabba sai bayani ya zo kawai sai ku ce kuma ba ku sanya akai ba ka duba abun kunya sai da labarin waɗannan su Muhammad Yusuf ya yaɗu yadda wai kowa sani har duniya ta sani wai sai a zo wai ana magana wai sai ka ji malami ya ce wai a boko haram da suke cewa wai daga book ne daga book kaji banza hausar ma ta yaran uwar shi bejin hausar bai ma san menene tarihin abin ba to daga nan ne sai kuma kaji mutum ya zo yana ta bayani sai ka ji shi mashirmanci sai ka je ka samu yan boko a faculty ko a department na political science ko international relations ko ka je ka samu waɗanda suke akan suna masters ko suna phd akan conflict resolution sai ka ga mutum ya yi rubutu akai sai ka ga mashirmanci ne duk abin da ya rubuta shirme ne sai ka ce yaya aka yi ba su da hanyoyi na bi na bincike na a iya gano gaskiyar bayanai suna nan yanzu wasu a nan jaji suna masters wasu suna phd akan boko haram suna karatu ne akan international uh, international relations wasu conflict wane ne resolutions wane ne suna nan suna ta rubuce-rubuce wani malamin mai rubuta min wata chapter da wani abin nan sai ce ala gafata malaya kake gani sai nace i condemning din ta nace di shirme ne ya rubuta shi kan shi sai ce abin ba za a gyara ba nace di shirme ne ranka dade sai na kawo kasa dina na karan bana sai na bashi nace ka je ka ji wannan yana gama ji sai mun waya ce ya ga ya ga takarda ya ce mishi ya dauki wani topic din kawai bai ma dace yin research din akan abu so techniques ne malaman salaf suka sa mana mu je mu koyi ilimin saboda har abada sai an rayu tare da waɗannan yan bid'a tunda annabi ya rayu da su a gaban shi aka fara samun khawariji na farko da ya miƙe ce hazihil qismatu ma urida biha wajhullah manzo Allah ya ce kun gan shi nan a kwankwasan shi za a samu wasu mutane za su fito in ka saurari ƙur'aninsu su karatun ƙur'anin su yafi naka in suna sallah sai ka rena sallaka a jikin tasu ya ce amma karatun ƙur'anin baya wuce wuya ya ce sannan za su rinka kashe musulmi za su rinka kaza za su rinka kaza zulhuwaisara al-yamani annabi ya yi zamani da su ashe dole ku san su kuma za ku yi musu kyakkyawan sani ne yanzu nan annabi me yake faɗa mana a'a za ya san su amma ya san su din dubi sanin da ya musu ba su bayyana a matsayin yan iska ba in ka ji karatun qur'anin su za ka rena naka idan suka tayi suna sallah a jikin taka sallar sai ka rena taka to ga gaya min yanzu ba irin su ne suka rudu mutane sai a ce yara suna jihadi eh kun goyi ba yahuda sun daure muku gindi kuna fada da su yara suna jihadi shi ne abin da annabi yake faɗi amma saboda ba a yi ilimi irin na annabi ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama shi yasa ba a iya ganin abubuwa na haka akwai aiki akan mu jama'a gashi ne yace hatta tarra al-khalifatu al-mahdi ila taklif ahad rijalihi bi tatabbu'i akhbarihim wa tadyiq alaihim fi awkarihim har sai da khalifan musulmi al-mahdi ya ainihin kallafa wani daga cikin mutanen shi aikin bibiyar labarin waɗannan zindikai da makaryata da 'yan bid'a da kuma kuntata musu a duk tsirkukin da suka samu kansu fa asbaha zalikar rajul sai wannan mutum ya waye gari ya arifu ha yu'rafu bi sahibi zanadiqa an gane yu'rafu bi sahibi zanadiqa ana ce mishi mai zindikai mai zindikai saboda shi aikin shi kawai yana binciko labaran irinsu ne sai ya kawo sarki sai a tsaya a yi bincike sai a je a kuntata musu a inda ake ko an fahimta ina tsammanin yanzu ba don irin waɗannan handset da ake ɗauko waƙoƙin waɗannan 'yan ɗariƙa masu cewa shehu barhama lam yalid wa lam yulad ina tsammanin in ba dan modern technology ba wasu abubuwan da har yanzu ahli sunna za su zauna cikin shakka cewa mutanen nan kafirai ne mewa ba ku fahimci me nake nufi ba shekara ashirin da ta wuce da ya zama babu yawan rikoda babu handset ba kamera da sauransu da yawa in ka zo kana cewa waɗannan mutane 'yan tijjaniya kafirai ne in ka ce waɗannan masu aƙida kaza arna ne sai ka ji ahalin suna suna cewa to ai ai kaza kaza sai a ce a'a ba fa ana magana waɗannan jahilai da ke cikin gari ba da waɗannan masu yawo da tarbi ba su ake nufi ba yan ɗariƙa sosai yan ɗariƙa kai ka san su sai ce a ya san sai kaga ya nuna maka wani tsoho sai ya ce wannan tsohon ba ɗan ɗariƙa ba ne kai ka san yan ɗariƙa ma'ana aƙidunsu ma fa da yawa ba a sani ba kun ga wannan maganar da wannan yake wannan Allahu la ilaha illa ba shehu barhama shehu baka haifa ba haihuwa ka ƙarya ne na rantse da Allah wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi ita ce aqidar dahir bauchi duk ya gama abin da zai gama na musu ko Allah ya rama za ku ji ya zo ya tabbatar da abu ita ce aƙida shi duk wani ɗan ɗariƙa aƙida suke na amma waɗannan galabaitattun tsofaffi namu ba 'yan ɗariƙa ba ne musulmi ne amma jahilai ba su san addinin ba sai aka ba shi wani katon carbi da tuta aka ce ba kai ɗan tijjaniya ce mu ne sai rataya a waya sake rataya ya ce muna nan a tijjaniya za mu mutu za ka zo a kawo mai gaskiyar tijjaniya Allah ya cewa zai ƙarya ne amma wallahi kun ga wannan aqidar Allahu la ilaha illa shehu barhama shehu baka haifa ba haihuwa ka ƙarya ne lam yalid wa lam yulad wallahi duk dan tijjaniya wannan ce aqidar shi kuma in bai da wannan aqidar ko ƙarya yake ba dan tijjaniya bane wallahi duk dan tijjaniyar da yake da shakka akan wahdatul wujud wallahi ƙarya ne ba dan tijjaniya bane duk dan tijjaniya wahdatul wujud yana daga cikin usulul li'tiqad to amma in jahili ne bai sani amma kaga dahir boci wallahi tallahi wannan aqida shi ce amma a tafi a hankali bayan kwana biyu duk za a gama ko zaka ji ya dawo yana abin nan kamar abin da muka faɗa muku akan kiristoci ne in wata arniya ta zagi manzon Allah sai kiristoci su fito suna cewa eh ba ta kyauta ba ta to da fada bayan kwana biyu sai ku je sun mai da ita fasto ana yawo da ita a mota kuma ana girmama ta ina waccan maganar kun ga wannan dan iskan wannan sama'ilar kahutun wallahi nan da yan shekaru kaɗan za ku ga yan ɗariƙa sun fito da shi ana girmama shi za ku ce albani ya faɗi wannan ku sa wannan kasar ɗin lamba za ku ce na faɗi wallahi jama'a mu mun san yan dariƙa mun yi karatu akan akidoji da milal da nihal wallahi mun san su kuma mun fi karfin mu musu ƙarya sai dai kamar yadda na ce abubuwan a waɗancan lokuta ba sa bayyana irin bayyanar da suke a yanzu a wancan lokaci mu muna karantawa mu muna zama da su mu muna jin akidojinsu to a irin mu guda nawa ne shekaru ashirin da ta wuce ɗan izala nawa ne zai je zauna da kamar sharu sale da kamar ɗahir bauchi ba za ka zauna da su ka san haƙidojinsu ba za mu je mu mu zauna da su yadda in mun zo muna faɗi muna faɗi da yaƙini ne to amma yanzu da abubuwan suka fara yaduwa shine sai a ce eh ai gashi wani ma ya faɗa a kasar sai mu ce a dama ai haka aƙidar su take sai ta mamaki ce shi da bai san haka suke ba a haka suke saboda haka kenan yanzu wannan karatun yana alamta mana me a cikin ku ahlus sunna a samu sahibu az-zanadiqa wanda zai rinka bibiyar zindikai ɗaya bayan ɗaya yana sanin me suka ce yana khabbara yana ba da labari ga musulmi dan a guje su kuma dan a tona asirinsu shine gashi yake cewa fa asbaha zalika ar-rajulu yu'rafu bi sahibi zanadiqa har aka waye gari wannan mutumi an san shi da malam mai zindikai قال الإمام الذهبي في ترجمة المهدي في السير ina karanta ne daga ƙasa al-imam az-zahabi ya faɗi a cikin tarihin al-imam al-mahdi a cikin ainihin wato in aka ce mahdi fa ba mahdi wanda zai fito ba wannan wani sarki ne a zamanin tabi'ai ya faɗi tarihin shi a cikin mujalladi na bakwai shafi na 401 yace wa kana qassaban fi zanadiqa ya kasance ƙasaban mai afkawa ne ko mai karya ƙashin bayan zindiƙai ne bahisan anhum kuma mai bincike ne game da su kun ga sarki ne na musulunci amma bai bar zindiƙai suna rayuwa ba nan sarkin zazzau da muka je muka zauna da shi akan zindikancin da 'yan shi'a suke kalmar da ya fito ya gaya mana me a gabana ya faɗi ba a kaset ba sai ce to wannan abu da suke mu an ce mana addini ne to tunda an ce addini ne waye zai hana addini muka ce a sai da na miƙe sai da na miƙe sai na tsogar in ba ma iri na ni ma dan ta kifan a gaban shi ba ba wanda ma zai iya yin wannan nace mishi ranka ya dade ya ce eh yanzu nan a ƙasar zazzau a samu wani yaro ya miƙe yana zagin sarkin zazzau aminu yana cika titi yana zagin sarkin zazzau aminu da abdulkarim sai ce ba za ta yiwu ba abdulkarim din nan da sambo da sambo da abdulkarim da aminu ba fawai sarakuna ne tsofaffi na zazzau ba kawai a'a su ne iyayen shi su ne kakannin shi su ne komi na shi dan ba zai fahimta ban na ce mishi sarkin zazzau kwasau da sarkin zazzau jafaru ba zai fahimta ba amma sai na faɗi gidansu na katsinawa abdulkarimu ɗin nan kakan shi ne sambo kakan shi ne aminu uban shi za a ce marikin shi menton shi komi na shi na ce a nan zazzau yanzu a samu wani yaro dan zage-zage ya cika titi yana zagin sarkin zazzau sambo da da abdulkarimu da da da da da aminu ba za mu yadda ba ice ba za ta yiwu ba to ka gani an faɗi waɗanda ya san darajar su na ce to waɗannan da yaran nan suke zaga matsayin su kenan a wurinmu to amma fa da haka da ƙarshe sai ce to mu an ce mana addini ne to yanzu zagin waɗannan sarakunan a ƙasar zazzau ana cika titi kishin zazzaganci ne so me yake faruwa jahilci ne ya lulluɓa sarakunan har yanzu kamar sarkin zazzau bai san matsayin waye abubakar ne siddiq ba bai san waye umarul faruk ba bai san wace ce matsayin hafsa da aisha ba amma kaga a nan yanzu ba zai yadda a zagi samba ba ba zai yadda a zagi abulkarim ba ba zai yadda a zagi aminu ba me yasa banda waɗannan iyayen shi ne magabatan shi ne sarakuna ne 'yan gidansu ne na katsinawa to ku gaya min yadda in aka miƙe ana zagin waɗannan sarakunan yaya zai ji haka muke ji to fiye da haka muke ji don mu ba jini ne ya haɗa mu da waɗannan ba aƙida ce ta haɗa mu da waɗannan in waɗannan sun rushe mu kam dama ba mu ginu ba ma tintini domin da ba za su muke rawa to amma me ya faru sarakuna a wannan lokaci sun sa addini a gaba don haka addini ya zama shine rufin asirinsu ku duba anan aka ce wa kana qassaban fi zanadiqa baya barin zindiƙai su huta yana diragadan bayansu bahisan anhu yana kuma bincike a kansu tun da gashi nan har ya kafa muhabara har ya kafa ma'aikatar tattara bayanai game da su an samu kwamishina an ba ko kuma ma'aikaci a kai wa qala fi tazkira al-imam az-zahabi ya sake fadi a cikin littafin at-tazkiratul huffaz mujalladi na 1 shafi na 244 yace wa kasaratu mahasinihi yawan alheran shi almahadi wato shi mahadi wa tashyi'ihi wa tatabbu'ihi da kuma bibiyar shi listi'saliz zanadiqa domin ya tumbuke zindiƙai waɗannan suna daga cikin alheran shi yana da alherai masu yawa sannan da kuma bibiya da yake dangane da labaran zindiƙai don ya tumbuke su jama'a kun fahimta kamar yadda ran nan na faɗa muku waɗannan laccocin da muka yi ta yi a garin nan idan da ƙarya ne Allah ba zai albarkaci mutane ya zama sun fahimci abin ba sannan abin ya kai ya komo yau dukkan waɗanda suka yi boko haram suka dawo suka bari sai su ce wala duk abin da albani yake faɗi wala gaskiya ne suna mamaki the latest the most latest sai su sai su na zo na faɗi sai yaya ake ake samun labarin wannan abinda za ka ce da yaya salaf suka bi suka tattara mana waɗannan bayanan waɗannan ilimin waɗannan techniques ɗin har yanzu akwai su muje mu koya mana to amma kowa ya zauna ta kaf wai kana jiran ne wai a kawo maka kasir ga wani ya ce kaza how authentic ya kake da natsuwar cewa wannan kasar ɗin shi ne wanzur al-fatawa li ibn taymiya yace ka karanta fatawa ta ibn taymiya mujalladi na hudu shafi na 20 wanzur qissata qatlihi lil muqanna wa man ma'ahu min az-zanadiqa sannan ka je ka binciki tarihin kashe al-muqanna da yayi da shi da waɗanda ke tare da shi daga cikin zindikai fil bidayat wan nihaya a cikin littafin al-bidayat wan nihaya da ibnu kafir mujalladi na goma shafi na ɗari da arba'in da ainihin biyar za mu zo da annihaya ɗin albidayatu wa nihaya karatu na gaba insha Allah don mu zo mu karanta sai dai ba lallai shafin yayi ɗaya ba domin sabon bugu ce wadda ainihin ta sha bambam da ainihin wacce ok tana nan sama ko albidayatu wan nihaya zamu zamu zo da ita insha Allah zamu zo da albidayatu wan nihaya din ku ji tarihin wato ina son ku gane na daga cikin yada sunna ko sai an yi fada da yan bid'a saboda haka in ba a yi fada da yan bid'a ba ba a yi fada da bid'a ba ƙarya ne ba za a yi ba za a yada sunna ba ƙarya ne shine ƙarya kake ka kwana goma ba wanka a kawo maka man shafawa kuma ka shafa ka ce kayi ado saboda haka dole sai kayi fada da wannan annakiyar wannan dafaffiyar dauda sai ka wanke ta tukuna za ka shafa man shafawa ya zauna haka nake so ku fahimta a nan gashi waɗannan tabi'ai ha tabi'u tabi'ina a zamanin su fitina ta yadu kenan tun zamanin annabi akwai fitintunu amma suna kwance ne haka annabi ya yi ishara akwai su amma suna kwakwance ne amma daga baya suka rinka tasowa to da gwargwadon yadda zamani ya nisa da gwargwadon yadda tasowa su take haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi ishara fitanun ka kafa illailil muslim haka yazo cikin hadisi sahihi da Imam Tirmidhi da Imam Muslim da Tirmidhi suka ruwaito fitintunin za su rinka zuwa kamar yankin dare idan karfe takwas na dare ta yi za a ga dare ya yi duhu idan goma ta yi sai ga duhun ya karu in sha biyun dare ta yi in karfe biyu ta yi haka haka al'amarin yake zamanin annabi akwai fitintunu amma ba su kai yadda suke zamanin sahabbai ba zamanin sahabbai fitintunu suka taso amma na zamanin tabi'ai sai suka fi yawa tun a zamanin annabi akwai masu yi wa annabi karya fa ina son kusan wannan amma ba su bayyana ba ne sai ba za ka ji malamai suna cewa li'idamil kadhibi taqriban dan a zamanin annabi a zahiri a zahiri za iya cewa kusan babu ƙarya kusan babu ƙarya saboda me li'adamin ruhurihi saboda bata bayyana ba amma ɗaya biyun kana karance karance za ka fahimci tun a zamanin annabi akwai ƙarya amma bata bayyana ba da zamanin sahabbai suka zo haka abin ya ci gaba sai ƙarshen zamanin sahabbai sai aka fara ƙarya su ne ƙananan sahabbai su ne su ibnu abbas da suka daɗe a duniya suka koma suna cewa sammula na rijalaku faɗa mana man amman daga wa ka samo muji ko daga wurin mutumin banza ne to da zamanin tabi'ai ya zo ƙarya sai ta yawa to zamanin tabi'u tabi'i na ƙarya ta kai da zindiƙanci ya zama har suna fitowa ƙarara suna kafa wurare irin waɗannan gashi shine za ku zo ku ji wannan kissa ta muqanna da za mu zo mu karanta za ka je ka ji yadda aka je aka kamo shi ire-iren waɗannan ne wanda zai je ya samu wani tsurkuki sai je ya kafa ƙarya da bid'a yana yi shi yasa kuwa ga duk irin waɗannan nake samo labaran su ina gaya muku amma kuma abin da zai baka mamaki kullun sai ka ji an ce wai albani ne kadai ya sani a'a in ka ce albani ne kaɗai ya sani sai a ce za ka ce malamin ka kaɗai ya sani sai ka ce a mu dai albani ya gaya mana amma a je a bincika sauran malaman kuma me za su ce amma dai nabbi'uni bi ilmi yanzu je wani ya bugo waya yana cewa an ce wai ga wani ya bayyana ya bada wani magani an warke kaza kaza kaza kaza kaza karshe wancan zindikin ne na salanke sai na ce ko bana na yi magana akan shi a wurin tafsiri to amma mutum nawa ne yanzu suka san cewa wancan mutumin na salanke dan tsubbu ne matsafi ne a cikin malaman ahlus sunna na Najeriya ko na Zaria mutum nawa ne domin malaman na ahlus sunna ne ba su da lafiya ko matan su ko ƴaƴan su ake diba ana kai su can sai a ce wai ai magani ne yake bawa na gargajiya yana addu'a matsafi ne zindiki ne ni na je na zauna da shi tun lokacin na karatun littafin sarumul batar sai da na saci jiki na je na zauna da shi sannan ga wata shegiya ta zo nan ana tallanta a rediyo wai ita qur'ani da hadisi take magani ƙarya take arniya duk irinsu suna nan ga wata can godi tun muna yara a dogarawa duk haka suke za ku je ku bincike a kansu ne ku gane ya suke sannan ku zo ku faɗa da ilimi ba wai kawai saboda kaji yana abin nan kawai kace ƙarya ne a'a ka je da ilimi saboda in har ka bada labari ya zama ba haka yake ba daga baya gobe in ka faɗa ba za a yadda ba na fata an gane to duk irin waɗannan suna nan jama'a kuma a